أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعون من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم yace amin Allahu a'lam bi maradihi bihi Allah shi ya san abin da yake nufi da wannan harfan amin harfa guda biyu Allah shi san abin da yake nufi da su Allah in zai zance sai kawo ko farkon harfin ko ku abin da za a yi faɗo wani abu wanda yake za a yi zancen a kan shi don mutane su tsaya su saurara su gane wata ran kuma duk inda ya ka harfin nan hallau ko kuma duk inda ya ka harfin wannan in ka jiwa sai ga da littafi yake da ƙur'ani yake sai ya zaka ga hami sai ce tanzilar kitabi sabkar littafin alkur'ani sabko shi da aka yi minan layi lalle gaskiya ne da gurin allah yake allah shi ne aziz mabuwayi fi mulki a mulkin shi ya buwa ya yi ƙarfin kowa kuma hakim mai hikima ne fi sun iya cikin halitta ta zafi ko ya ga dama zai yi da ya yi shi da hikima bai gani ba gurin kowa kuma ya kayan shi sai ya ce to ma'alaka na samawati wal ar ya ce allah ce bu mahalarci sammai da kasai ba saboda shi allah in yana magana yana yin magana da mu mu mu mu saboda wannan ko mutum zai magana ko zai wani da babban mutum ma sai wani gudu ka ce a yi kaza ba ya ce wani kai kai ka ce a yi kaza ka da rushe da ne eh a ba kai ba ka yi ta a shi ku babban mutum sai ce a ba ku ba ku ka yi ta kaga kullum ana son a sami gwanin ta faɗin magana ma da za a yi ta a sami abu da za a faɗi shi da kirki ba kawai ba gatsi gatsi wannan hatsari ne ya ce ma halaka na samawati wal ardh ba mu halarci sammai da ƙasai ba wama bayyana kuma da abin da ke tsakaninsu illa bil haqq sai da cancanta gaskiya mun halicce su a gaskiya kenan ka gani jiba ga sama jiba ga ƙasa da ka dibi sama ka gani ko ka dibi ƙasa ka gani ka san da wanda yi ta wanda yi ta kwaye garinka wanda yi ta ko bai ce ba a bauta mini ya cancanta ka mai bauta eh ka duwa ga sama matuƙar ganin idan ka ne in ka ɗaya kanka sama shuɗi kake gani to shi da ba ƙarecin ta ba sama ta ɗaya bace ma tukun idan ka bai kai ba ƙarecin sama ta ɗaya ma bakin shuɗin da za ka gani shi saboda wani in ka shiga jirgi ka leƙo ƙasa shuɗi kake gani ƙasa da kari ko ƙasa ƙasa shudi ce duka sai ta nama shudi bakin irin ƙarfin ganin ka kenan kuma jirgin ya yi sama ya wuce idan ka guduwa ga wata hikima ta Allah ka duwa ga daga nan ma baka gode ya ba Allah haka ƙasa duba ga gari ce gari ce kake takawa to da wata tahuna ka nika ta a dutse da ƙasa ta dutse ce ko da dutse da a a to waye nike ta kuma ya kazanta wani gurin ainihin da turba ce wani gurin kamar kura ce to daga nan sani da allah baka ba da gaskiya sai ka ba ta gaskiya ga wannan ya ce illa bin haƙe da cancanta gaskiya ta samu kai ya ce to me wajen musamman da lokaci kuma abin ambato lokacin da ya ƙari kiyama an tazo shi kira an naɗe ta ita wannan ƙasai ai ba ƙasar wannan ba za a yi tashin kiyama kanta wata ƙasa ce ta azurfa ƙara abin da ta dai za a yi tashin kiyama ka duba ga wani ikon Allah duba ga tun daga nan ka dubi ƙasar wannan ka ga shin kuɗa ta da hannu daga nan ma ai ka imani ya ce wallazi da kafaru amma waɗanda suka kafirce suka kafirce amma unzuru annabi ko ka galgade su ko ka galgade su duk galgaɗin da za ka musu to su ha gurin su ba yi mora zuwa sai su bijirce saboda wani zuciya in ta makarce ganin ita bai a fa'ida da ta abin da za ka waɗi ban zage da wani Allah ke yi Allah ce kun a ra'aitu ce ku bani labari mata da abin abin da kuke yawa bauta min dunin lahi wanda ba Allah ba abin da kuke bauta wanda ba Allah ba mene ne a sana'am kuma kuna ne to a kununa wani aruni kununa mini su wannan ku bani labari ma za a da ku a yadda sahi ne suka halitta min al'ar daga bisa ƙasa shi gunki ko wani da'awar shi wani abu ne mai ya halitta a bisa ƙasa Allah ya yi kwalkwata ko ƙwari ko ya yi sabro ko ya yi an kamun tautau amla mushriku to ko kuma suna da tarayya a akwai tarayya bisamawata a cikin Allah lokacin da ya halitta sammai da gaske ko an samu wani a ciki ya zo ya taimaka mai akan wannan babu babu da taimaka saboda wannan ta yi tuni da kitabin to in har kuna shika kuna zancen kuna ga ko akwai to ku zo min da wani littafi abin sabkarwa wanda ya nuna wannan hujja ake nema a komi duk wanda zai bauta wani Allah wani Allah zai bauta to ya kawo hujja bauta mai bilkab tun gaba da wannan to mun kada hata tun gaba da wannan ta ta atuni ni kitabin ko kuma atuni ku zo mini da baƙe ta wani abu na ilimi eh wani abu na ilimi ko wani kai ko wani abu su ko wasu abubuwa ku kawo mini wanda an tayi Allah wani abu in kuntum sadiqin in kun zama to ko masu gaskiya ne a dawa ku ba da da da da to yake waman adal saboda Allah babu mafi bata tamkal manna min dunillahi wanda yake bautawa wani Allah duk in kana neman bacacce in kana neman bacacce to babu kamar wanda yake bautawa wani Allah batan na shi ya wuce duba ga Allah ya baka ci da sha da rufa da komi da hankali da tafiya da kafa da hannu da jiki duka kuma wai komai baka bauta musu to ku kawo ku kira mun malla ya tafi wanda ba zai abu samu su da yau mai kiyama su zo yace babu mafi fata man adan babu mafi fata amma ya da hutu kal wanda yake bautawa min dunin lahi wannan Allah babu mafi fata ta buka shi kuma shi abin da ake bautawa malla ya tafi wanda bai amsa mishi da kobi ila yau mai kiyama har ranar kiyama ya kwana yana kiran shi ya kwana yana mai sallah a kusa ko a wani waje to bai amsawa bai sani ba ya ce wa hum an du'a'ihim su kuma a da'a'in nasu a kiran nasu ghafilin suna rafkanannu saboda ne saboda su ne jama'at jama'at jama'at sandararru ne wanda ke sandararre ya yi wani abu bai iya ba ya da rai sandararre da ko yana da rai ci gaba
وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم لما جاءهم هذا سحر مبين
to kuma za mu hada kiyama duka za a hadu wai za mu shirar nasu ya da aka tada mutane kano da kuma da kuma su ma sun zama makiya gare su abdu ba da abu da duka su suna gudun gunkin gunkin yana gudu kano da kuma da sun zama to makiya kawai wa kano bi ibadatihim kafirin sun kafirce da bautar da suka suka ce ba ku bauta ba in shedan nan ne ba mu sha ba zumuwa ku a ko ba mu sha ba madara ku da ku ku aje ana kaiwa in kana son aljanna sai ka samu madara kai kokon dutse ka aje ka ce kana neman abakai shikenan su zo su sha in wani kwari ya zo shanye ka zo sa kake shi sha shi ya bai sha ba sai ce ba mu ci ba kayan ku da kuka turaren ku da kuka kuka nasa a kasa a ka turare a jefa a kawo madara a kawo wani abubuwa da suke aljanu suke so a ka a samu su tuto su bai sha ba ya ce ba za mu sharar nasu kanu da fada yawa kanu bi ba him suna gafilu da mara bukana da ibada su kafin da suna masu kafin ce musu ya ci gaba da cewa wa za ta tula alaihim idan ana karanta musu ayatuna ayoyinmu ana karanta musu kanin da zina kafaru to wanda suka kafirce ka san kafiri in ya kafirce da abin da za ka same za ka mai ya kama dargi sai ya ka dargi ya ce kaza ta ce kaza ce kaza to shi qur'ani ya ce annabi ce musu kaza in sun ce kaza ce musu kaza kana da zina kafaru wanda suka kafirce da haqq gaskiya sun kafirce a gaskiya menene gaskiya shine qur'ani lamma ja'ahum lokacin da ya zo musu sai haza sihirun mubin wannan sihiri ne wanda yake mabayyani zahir kaji duk abin da ya karanta ce sihiri duk abin da ya ce sihiri am yaquluna أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين
am ya ƙulu na ce bar dai suna cewa iftarahu annabi shi ya kaji alƙur'ani in ya yi azuci a ai shi yake shi yake kaga shi ba da gurin Allah da yake shi ya kaga shi to kul annabi wata musu ka ce in iftaraitu hu in ni na kaga shi in ni na kaga shi ai lahi na lahi ko fa la tamliku lahi min Allah shay'a ba ku mallakan min azabar Allah tun da in ni kuka ce na faɗe shi na ce Allah ya ce to ai Allah bai bar ni ba zai mana azaba to in zai mana azaba ku zo kar ku mallakan min ku bar ya eh Allah ya shi ba ni ya kare wani abin komi huwa a adam shi lalle Allah shi ne a adam shi ne mafi sani da ma tafi dole fi da abin da kuke faɗa har ta gudu da kuke faɗa ga wani Allah shi ne mafi sani wani amma ka bihi shahidan mai shaida ya isa bai ne wa bai na kuma tsakani na da ku mai shaida ya isa shi ne tsakani na da ku wa kola gafu shi ne mai gafara liman taba amma Allah yana yin gafara ga wanda ya tuba da irin laifinka in ka tuba sai ba gafara rahim ko mai jin kai Allah shi ne ya ce wannan abin da nake faɗa muku kul ba ni ba na sa haɗe ba ni ba na ƙara ya ce kul ma kun tubi da amina rusul ni ban zama to farau ba farau ba ne daga cikin ma'aika a'a duk ma'aikin da zai zo da kiran tauhidi yake ba ni ba ne na fara kiran tauhidi malami in kana kira da tauhidi to ba kai ka fara kewa tuni maza su eh tuni an wuce ana yi to ka gani yanzu mutumin yanzu da ya kai kiran tauhidi shi ku sai ka dargi ya sa ya ce ba a yi ba a da to shi kuma gashi kowa duk annaban da suka zo aka ce kira duk malaman da suke wa'azi aka shi kira akan tauhidi duk akan ta da wannan sura ai mawdu'i har isi kan abin da take badawa ma mawdu'i har isi dinta kira ne a bisa tauhidi shi ne take yi shi yace ma kuntu bada amna rusul ni ban zaman toba mai farau daga ma'aika a'a ne ba farau ba ne kuma wa ma da zai ma ya fa'al bi wala bi ku ban san ba abinda Allah zai aikata abinda Allah zai aikata da ni da ku kullum ma kuntu bi amina rusul annabi hada masa kace bin zaman tuba farau daga cikin malaika yace ma atta bi ba ko ne nake bi ma da rai kai bin san ba ma ya fa'ala bi wala bi ku abinda za a aikata da ni da kuma sababin da Allah zai aikata sai suka ce oh annabin da bai san ba abin da za a aikata shi za mu bi kaji darge ko shi ma wai bai san ba abin da za a aikata da shi kuma wai mu bi shi kaji ko shi mutum da kake gani shi abin ban shi ɗarɗe shi da yawa ya ta yana ta biyu ba kuma yana ke bi ba illa ma yi wa ilai sai abin da ake wahayi ake aike gare ni na daga alƙur'ani wannan abin da aka faɗa mun shi nake faɗi ban da ƙara muku komi wa ma ana illa nazirun mubin annabi ya ce wa ma ana nibin zaman tuba sai dai mai gargaɗi ne mabayyani to tun da haka ne kul ara'aytum قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم
to yace nani kula ra'aytu annabi sai ku bani labari ku hada mini in kana ne indillahi in gaskiya ne da gurin Allah yake wannan qur'ani wa kafartum bihi ku kuma kawai kafir sai ku shi da kuna shakka ku to ai wa shaida shaida na wani bani isra'ila akwai mai shaida ya yi shaida daga cikin bani isra'ila shine abdullahi dan salamu eh da abokan shi da almajiran shi ta sun ba da gaskiya alamun su ne a bisa fitance wata ba amana da ya ba da gaskiya kuma wasu ta kafartun ku kuma kuwa kafirci kuwa kafirci daga imani da kuwa iya imani to don ku san inna laha lalle allah la hadi da kaumun zalimin allah ba shi da zalimin mutane ku azzalimi ne Allah bai shi da azzalimi wa qala allazina kafaru wanda suka kafir sai suka ce lil ladina amanu suka wadawa wanda suka ba da gaskiya ha law kana hayran da imanin wannan gaskiya ne ai ma sabaquna da ba ku riga yau zuwa gare shi yanzu na bai hatta da lokacin da kaga ba su shi ba to nan wata wata bayan Allah ce baiwa ta musulunta ta musulunta kuma ana ba ta kashi ta musulunta don ta musulunta musulunta inda abin kirki ne bayi za su ci ba ni ba mu bane za mu ana faɗa ba eh kahuran kahuran arna suke cewa ga shi a wannan annabi qur'ani da musulunci ne abin kirki ne ai da bayi ba ku riga yau eh da su ya kamata eh su ya kamata sai ya za ku haku riga ita kuma baiwa ce ta to shi ke baiwa ce ta wani babban mutum to shi bai musulunta ba a lokacin ya tabka mata kashi ya ba ta kashi yana kuka ko wani wajen hanyar ta banda ha so suke ta dawo ta dawo yi ta dawa ke so ta dawa ke so sai ya ba ta dawa eh kashi yake ba su irin wannan abubakar su tara ya wuta abubakar irin wannan ya tara ana ba su kashi ya sai su ya wuta su su tara Mm. a tara su ya tara don sun musulunta kawai suna shan ana masa azaba ba su da abin da za su yi eh shagidi ya ci gaba da cewa dauka da hairu kada lazina kafaru lil lazina amanu wanda suka kafirce din ne suka ce wanda suka yi imani ha lauka na hairan wannan imanin naku da muhammadu da wani alheri ne ai ma saba kuna ilaihi kasgo ai da ba ku yi rigaya mu ba ku rigaya mu ba ku rigaya mu zuwa gare shi wa yanzu lam yi hata biyu kaga a lokacin kaga ƙa'ilin masu wannan waɗan masu wannan waɗan ba su ba da ba gaskiya da shi ba su ba da ba gaskiya da ƙura'ani fasa ne ne fasa ya ƙulu fasa ya ƙulu na yadda sun ce haza ifikun ƙadim wannan da ifikun yankin ƙarya ne ƙadim da ɗaɗɗe ake yi shi eh ƙadim wanda ya daɗe wa min qablihi ne ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون
yace wa min qablihi ai ba littafin qur'ani bane fara zawwa min kabli tun gabanin shi ma akwai kitabun musa littafin musa wanda ake ce ne a taura imaman shugaba ne wa rahama rahama ne lilmumi ne na jami'ai jin tausayawa ne da jin daɗi ne rahama ne ga mummunai shi kwa wahaza shi ku wannan ƙur'anin kitabin shi ma littafi shi ko musaddiƙu mai gaskatawan abin da ke baya gare shi wanda suka wuce a taura injila da mura su da ibrahim wa musa kuma lisanan arabiyan da harshe larabci aka sabko shi don kalma larabawa su ce an sabko shi da ajam don mubici sai aka sabko da harshen da kureshi da hashibar harshen malalan da yaman allah harshen da yaman duk da haka aka yi shi an yi shi kuma da yanzu lazina zolamu don a gargaɗi wanda suka zalunci kansu da shirka mushrikai a gargaɗe su a karanta musu su ji su fahimta kamar bahaushe ka ce ya ka zamna ko duk bahaushe da kuma haka ce bahaushe ka ce mai ya ka zamna nan eh ya ce ya bukata wata sharri eh sun yana karin eh eh ta gani ko yaro ka ce mai kuku inda wannan ne ka ce kuku kuku ka su yau ka yau su kuku eh kuku ya hau baya ku goyo ya ce wa haza kitab shi ne wa haza kitab wa haza wannan ƙur'anin kitabun littafi ne musaddiƙan mai gaskatawan littafi wanda suke tafi da ba an sarko shi lisanin arabiyya da harshe na larabci ko ba da wannan ashirin ba kuma an sauko da shi da tun zirar lazina zalamu don ka galgadi da wanda suka zalunci kansu kuma halar shi ba halar ƙur'ani wa bishara lil musinina shi ya bushara ne amma gawa lil musinina ga masu kyautatawa mumunai mumunai dan mumunai albishir ne gare su bushara ne gare su a kan komi da zai zo nuna musu sai ce kuma ya ci gaba da cewa innal lazi shi ne innal lazina qalu rabbana allah kaga wanda suka ce ubangiji mu ubangiji daya su mustaqamu suka yi istiqama tsayuwa ba tsayuwa ba ka tashi a tsaye eh a ba kana zaune ba ka tashi tsaye a'a kawai istiqama eh ka tsaya a kan sunna eh ka tsaya a kan sunna ka yi can ka tsaya a kan Allah ya ce kaza shi za ka yi annabi ya ce kaza shi za a yi eh shi ne wannan istiqama duk abin da aka ce a yi ka yi ka yi istiqama to wanda ya istiqama ya tsaya a kan daidaita ya daidaita da kawo shi in cikin talallabiya ka samu takalmi su biye ka buga kusa ka sa kusa ta kama ka girgiza ba ta ɗaukar ka amma da ka samu ɗan soso kawo ta dan lafiya da babbarkiya sai don kakas sai ka da ka tuwo akwai hanyoyi wanda za ka musu ja ka tabbar da ka sai hattara ya rufe ya ce fala haufun alaihim su wanda istiqaman din nan wa wala fala haufun alaihim ba tsoro gare su nan duniya wala hum yahzanun wala su bakin ciki a lahira kaji wannan bayani kaji wa duba gare fala haufun alaihim babu tsoro gare su wala hum yahzanun wala su bakin ciki duk wanda ya istiqama to haufu nan tsoron me yake tsoro a duniya ko me yake tsoro a lahira eh zai mutu yana da iyalai yana da iyalai zai mutu amma yana tuna iyalan nan na shaya yana tuna su yaya bayan shi ya za su to Allah ya ce falawafin kai yi tsoro za mu kula da su wala mu ya zanu baya bakin ciki kuma a lahira bakin ciki ba ta yi ba wadda ta ajiye wa mutum azaba kowace iri ce a ce to garanti ba a samu ba a musu ka yi istiqama duba a duniya in dai ka yi wannan tsayin da Allah ya yi haka kaga wala haufuna da babu wani tsoro gare su na bayan su a'a wala hum yahzanuna wala su istiqama wani abu ce ulaika ashabul janna wa innan sune ashabul janna ma'abuta aljanna khalidina fiha suna cikin aljannar ba tsuwa ba mutuwa ba wutsari ba kashi ba majina babu tukaki babu kaka na kayi kuma ko me kake so ba eh wannan abin da ka gani da aka yi musu duka wannan jaza'a sakewa ce sakewa ce aka musu da ma kanu amaluna abin da suka aikata a duniya a duniya wannan lokacin ga zahi iya azumi har yana zuba ruwa ji to sakewa ce wancan zamanin ɗari wanka ne kama shi na tilar iyakar karwa ya je wanka dama bai da banɗaki na ɗaki a waje ne yana yau zana ne ba ga sanyi ruwan ya yi wanka ya tashi ya alwala a wannan lokacin ya tabo masallaci da sanyin nan ka duba duk irin wani abubuwan to aikin da yake duk da za a tura nan ne zabi shi ne za a mai sakewa eh eh sakewa ce aka mai bai ma kano ya amalu da dan abin da suka aikata سيدبا ووصينا الإنسان ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين
ya ce wa sai na ɗinsana lalle mun yi wasiki ga mutum ya kula biwa da gaifi ga ma'aikon shi wasu na kyautatawa a wata karatu a ta insana ya kyautata a cikin iyaye ya kyautata musu Eh. ya ce hamalatuhu ummuhu ma'aikiyar shi ta yi ciki shi ta ɗauke shi reno na goyo reno na ciki tukun kuran a wahala da ta'ab da ƙi duk da wannan in mai take tana amai ba ta iya tashi da kyat ta kwanta da kyat ta tafi da bar ta komi ga shi wahala wa wadatuhu ta yaye shi ta ba shi nono ta yaye shi kurhan shi ma akan wata wahala mushakka kurhan din na akan wahala ne ta sha ta ta batta barci sai kai ko batta cika barci sai kai kai barci in ne kaji kai kai kuka kawai ita kuma ta girgiza ka kake kuka wani yaron in ya tashi ya yi tawarin jirɗa rikicin ya ɗan uban sai ya ce ja kowa can da Allah barci eh kowa can ya hana da barci eh shi duwa gani barci shi ke in ta ce ta ka ta ajiye mai uba a shirya ba wala faɗa za a eh to ka gani wannan wahala wa hamalatu wa hamluhu wa fisaluhu tana kula da mut- da yaron nan da renon shi da cikin shi salasuna shahar wata talatin wata talatin sattata ashhurun wata shidda shine aƙalla muddatul hamli iyakacin ciki dai wata shidda ne wal baki sauran wannan wata nawa goma 24 shi kuma na reno ne wanda yaro ya sha nono ya sha nono ya har wata ashirin da hudu ya sha nono ba kome ya ce wakila ina hamalata da shi sittattu in ta ɗauki cikin shi wata tara to kuma an hudu wata tara a cikin talatin sauran nawa to wannan kuma na lebo ne har da tubai hatta iza balaga hatta mutumin nan ya kai ashaddu matukar shi shi mutum eh matukar shi ta shekara 33 a kadan kinta shekara 33 ko kuma shekara 30 shine da ya fara cika nan ya fara cika ya tsakar karfi shi a lokacin nan ya cika kai wa balaga arba'in sana ko ya cika shekara arba'in to wa daga nan sama zamniyo ne a ƙasa za a yi ba eh da ya kai wannan ƙalar rabbi sai ce ya rab ya ubangiji to wannan a ce ta sabka a ni a abubakar ta sabka a sai na abubakar lokacin da ya kai lamma balaga arba'in sana lokacin da ya kai shekara arba'in karshe gare shi daga aisha annabi sallallahu alaihi wasallam amana ya ba da gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallama sun ma'amana abuwahu ba iyayen su sun ba da gaskiya babu wanda ya samu daraja kamar wanda yake na abubakar ya ba da gaskiya iyayen shi sun ba da gaskiya hallau akwai ɗan shi abdulrahman ya ba da gaskiya dan ɗan jikan shi abu a shi ma ba da gaskiya to mutum da ya kai ci arziki Allah ka sa mini ilhar an ashkura ni'imatukan da ke ana amta alayya in ba da gaskiya in gode wa ni'imar wannan da kai gari ni wa lawa da dai ya goda wa baiwa da kamar ga ma'aifa na duka suka zamanto sun musulunta eh ba da gaskiya kuma wa an a'mala salihan kuma in yi aiki da kirki shine ne tauhid shine tauhidi ba da gaskiya tardahu wanda ka yarda da shi shine yace Abubakar ya iya wata a taƙa fi sa'atin min al-mu'minina yu'azzibuna billahi bayi bayi tara ana musu azaba saboda sun ce rabbana lahu keke su ne ɗayan kai saboda sun ce rabbana lahu ubangijin mu Allah ne kawai zai yi su sun ce rabbana lahu su tara ana azabta su ya tarra su ya siye su ya ɗiyauta su wasa lali fi zuriyati ka gyara min a cikin zuriya ta dukkan su mummune ne in ne tubtu ilayka Allah ne na tuba gare ka wa inni min al-muslimin ne ina daga cikin musulmi ulaika أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق حق فيقولون ما هذا إلا أساطير الأولين
to yace ya shiga ko yace ulaika allazina wannan sune na taqabbala anhum ahsan muna amsa hiye da abin da suka aikata kuma bayan haka nan wani tajawuzun da yahe musu an sai a tihin daga muggan aikin suka ko mu yahe musu abin da suka ko za mu ba su lada da yawa ko mu yahe musu da rabbansu wannan su ne ashabul janna in ana neman aljanna wani aiki in baka wannan kai ke haka wadal sidikan lazi kanu ya abu aka cika musu gaskiyar abin da suka zama suka aikata sun same shi sun samu sakewar abin da aka ba su menene wadal lawul mu'minina wal mu'minati ta Allah ya alƙawari ga mu'minai maza da mata na jannata aljanna ita wallazina qala liwalidayhi shi kuma wanda zai cewa ma'aifansa ko ya ce ƙofirtir a ƙofin na kuma kajin bakan magana ko aka ce ba shi ce gani nan ma ka saba wane na am ya ka ce gani nan idan in yi ce gani nan sai ya yi wani abin eh ya jinkirta to haɗari ne duniya wane ya ce na am ya ka ya ce gani nan zuwa gani ba bakin zuwa gani ba wani abu ne yana yi wani abu ne a hannun shi ko na zai aji ko na abu haka to wani zai amsa shi da biya amsa da gaugawa ka zuwa gani ta ya za a wata ya ce tsoron da kuma a ta idana niyya ko a rika alƙawa da tamini an ukhruja in fita wa kada halatul quruni alƙarnoni da yawa sun wuce ba wanda ya zo ina suwa ne ina suwa ne yake zana wasu da suka mutu manyan gari yan kabli ce tun gaba ne wahu ma su ɗan sanin la su ku suna neman taimako ga Allah suna neman taimako ya bada gaskiya na wai laka kai can ka wai laka amin amin ba da gaskiya da tashin kiyama isa yi maza maza ba da gaskiya yace inna wa'adillah alƙawarin Allah gaskiya ne ka tabbata ka tabbata shi kuma sai ƙulu ma haza wannan ai ba ku yi ne tashin kiyama ah illa asatirul awwali ta tsine mutanen farko ce suna kaitanka kaitanka ulaika allazina wannan su ne haqqa alaihim alqawl wada ta azaba ta tabbata a kansu fi wannan kada hadatu min qabl a cikin al'ummomi da suka wuce tun zamanin su min al-jinni wal insi daga mutum da aljanna innahum kanu asiruna dan su tabakku ne to wannan ba ce bawa da duk akan kowa akan kowanne wanda zai yi wannan maganar aya tana kai saboda wannan iyaye a fitar da su ci gaba da zancen da yawa ne ya ce na ne yau man kada Allah tun yadda wani kullum daraja ta ce je ka ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في ال- في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون
ya ce wani kullum daraja ta wato mumini yana da daraja hawa mukami da guri na musamman cikin aljanna kafiri ka shi ma yana da guri musamman na guri wanda yake shi ne a cikin wuta eh kowane yana da daraja wani kullum kowane yana da daraja daraja darajar mumini fil jannati aliya aljanna ma aliya madaukakiya anan ne mumini ke madaukaki ake sashi saman sama sai da wata rajatul kafir shi kuwa darajar kafirin kafirai su ko fil nari a cikin wuta eh ita kuma safila ce kasa ce wannan aliya ce ta mumuni aliya ce sama wannan kuma ta kafirai sa wannan as- sa- sa- asala wannan ce safila ita safila ce kasa ce mimma amilu da abin da suka aikata ai mumune ga aikin su ko kuwa sani su ma kafirai fa su ma ga aikin su sani dan wannan kowanne yana da daraja mimma amilu abin da suka aikata kuma sai ne wani wani wakilin ko za a cika musu a amalin aikin su gulgudan aikin ka gulgudan abin da za a baka wa hum la yuzlimun ba zalunta kowa a a zalunci a rage wa mumini a rage mai ko a kara kafiri to duk ba haka eh su ne zalunci in a kara wa kafiri azaba akan ba aikin shi ba an samu mai zalunci an cuce shi in a kara in aka riga mumuni ladan shi an kware shi to duba haka eh wa yawma yu'addu alladhina kafaru ala an-nar annaba katalla lokacin da za a bijirtar da kafirai ala an-nar a bakin wuta yuqalu lahum a ce musu azhabtum azhabtum kunta yadda dai ba ta kujin dadin ku a duniya kwana lafiya tashi lafiya kenan kanjina kenan kenan kunta yadda shi ya ya ta kuma duniya a cikin rayuwarku ta duniya wasu ta mutum da kun ji daɗi da ita eh komi kuke so ga yanan da an da za ku ku tafi yau kuna wannan ƙasa gobe kuna wannan ƙasa yau kuna nan gari gobe kuna wannan gari nan kuna wannan jin daɗi gobe kuna wannan jin daɗi to duniya ku kun ta yadda ita amma ku lura duniya kasan mumini ce aljanna kafin duniya kasan mumini ce wannan in mumini ne yake duk waɗannan gani ibal ga komi yana yi wannan kuma alai in mumini ne ya ci ni'imar wannan kuma abin da za a bashi a lahira ya ne shi kuma kafiri fa zai duk wahalar da yake sha duk wahalar da yake sha sai ya saro ice sai da ita da yana wasu yana wannan wahala tana ce shi ba hannu babu ga hindu ya sayar da zai to wannan wai aljanna shi ce a lahira abin da ita da ya saboda na ce duniya kasa mumini ce aljanna kafiri ce ya ce faliyoma ne faliyoma tujza tujzauna aliyoma za a saka wata muku azabar hun azaba za a yanar da walakanci ita ce bi ma kuntum tastakbirun dan abin da kuka zamanto kuna girman kai bil ard a cikin ƙasa da gairar haq ba tare da gaskiya ba wanda kuntum tafasqun kuma da abin da kuka zamanto na fasikanci ta da rahama wasu qur'a hada za ta yi